الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka ci gaba da karatu na ilmun nahwi daga littafin mulhatul irabi wa sinhatul adabi ta abul qasim alhariri rahimahullahu ta'ala wanda yau na ranar talata ashirin da shida ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1444 za mu tashi a darasi na sha hudu addarsun rabi'a ashar darasi na goma sha hudu wanda mun tsaya a satin da ya gabata baiti na tamanin da bakwai a ƙarƙashin babi da ya ƙulla ya sa masa suna babu hurufil jarri yau za mu tashi babu hurufil ƙasami sai ce وقد تجر الاسم ياء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي لكن تخص التاء بسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه باب الإضافة وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار, دار أبي قحافة فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت فكس ذاك وذا to yace babu hurufil ƙasami wannan babe za a yi bayani akan hurufil ƙasam a su dukansu suna cikin hurufil jarri a hikimar da tassa ya ware su saboda suna da wasu hukunce-hukunce wayanda suka keɓance su kuma bayan sauran huruful jarri wanda a darasin da muka yi na ƙarshe cikin nazmu al-muqaddimat al-ajrumiyya mun yi bayani akan wayannan hukunce hukuncen da hukuncin ba'un da na wawun da na ta'un to shi yasa ya ware su anan da bayani bai haɗiye su da sauran huruful jarri ba amma ta fuskar aiki na li'irabi ba su da bambanci da huruful jarri to an kira su da harfa na alƙasam na rantsuwa bi fathi sin ƙasam saboda ana yin rantsuwa da su ana amfani da su wajen rantsuwa da sunayen Allah ko sifofinsa duka ana yi to sai malam ya ce wa ƙad haƙiƙa ya'ul ƙasami ya'un ta rantsuwa ta jirrul lisma tana yin jarra ga suna wannan ƙat a da ya kawo a nan wato tana bayar da ta haƙiƙi ne ba taksir ko kuma taƙalili ba a tabbas haƙiƙa idan aka samu ba'ul ƙasami ba'un da ake amfani da ita don a yi rantsuwa to ta lisma tana yin jarra ga suna sai ce wa wawuhu hakanan wawul ƙasami hudin yana koma ga alƙasam ita ma ta lisma tana yin jarra ga suna aidon watta'u aidon haka ita ma ta'ul ƙasami tana yin jarra ga suna fa'alami ka san da wannan ƙa'ida ka san da wannan ƙa'ida abin da ya shafi ba'un da ya kawo kamar misali ita mun faɗa cewa daga cikin hukunce-hukuncenta da take ɓanta da su wanda balma malamai na ganin ita ce hiyal aslu a wurin rantsuwa ba'un ita ce asali da ta da wawun da ta'un a duka su kamar 'yan rakiya ne ga ainihin ba'un shi yasa saboda ƙarfinta hatta ga zamiri tana shiga a yi rantsuwa da shi misali madadin ka ce billahi to kana iya cewa bihi na rantse da shi kuma ya zama rantsuwa in ka kulla rantsuwar ko bika ina rantsuwa da kai la'af'alan na kaza wallahi sai na aikata kaza haka na ana haɗa ta da fi'ili eh kan ce uqsimu billahi eh za ka iya haɗa ta da fi'ili kuma in ka gara ma ka kawo ta ita kaɗai ko ka ce uqsimu billahi ko ka ce billahi kawai uqsimu birrahmani ko birrahmani to ita ba duk tana da wa'annan hukunce-hukuncen amma sauran huruf kamar wawun kamar ta'un su ba sa shiga ga zamiri ba ka cewa waka wai kana nuhin rantsuwa ko wahi wai kana nuhin rantsuwa so babu wannan eh ko taka eh ko taha ko tahi misali kana nufin rantsuwa to duk ba a samun wannan to shi yasa suka ce alba'u hiyal aslu eh fil qasami ita ce asali in ana son a yi rantsuwa to zaka ga ita ake kawowa mafi yawa amma dai sauran ma ana amfani da su amma dai ita ce asali shi yasa can wa aka samu billahi jahada a imanihim to anan sai aka hada tsakanin fi'ilul qasami da kuma ainihin wato ba'un ko ka ce ahalifu billahi ina rantsuwa da Allah to wannan shi ne amma abin da ya shafi a ta'un da kuma wawun domin faɗa su ba sa shiga ga zamiri ba su shigan ma zamiri amma sauran hukunce-hukunce to kuma duka ya shafe su sannan su ba ka haɗa su da fi'ili ba ka ce a uku wallahi laraba ba sa faɗan haka ko uku sai mu tallahi ko ahalifu wallahi ko ahalifu tallahi a'a ba sai ka za wannan fi'ilin ba kawai in ka ambaci ta'ul qasami ya wadatar in ka ambaci wawul qasami ya wadatar to shi yasa zaka yi ta samu a qur'ani washamsi wallaili wal fajri wal asri da makamantansu to duk wannan rantsuwa ne akwai ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi ya tattara dukkanin rantsuwa da ta zo a ƙur'ani ya yi bayani akan fa'idar rantsuwar da kuma hikimar da ke ciki yana dan ana sayar da shi kasuwa aimanul qur'an wata nuska ana bugawa da abin nan duk da dai hakan ya fi dacewa a imanul ƙur'an rantse-rantse da suka zo cikin alƙur'ani ya faɗi adadinsu kuma kowace ya ɗauko ta ya bayani ga fa'idar da ke ciki to sai malam ya ce lakin listidirak sai dai atta'u ta'u ta husu ko ta husu ta'u bismillahi lakin ta husu ta'u bismillahi ko kuma za ka iya cewa lakin ta husu ta'a bismillahi in ka ce ta husu ta'u ta'un ta ke ɓanta in ka ce ta husu ta'a ka keɓance ta'un sai ya zan ta husu ɗin damirinsa na mukhatab ne ma'ana ka keɓance ta'un ko bismillahi da sunan Allah shine labzul jalala ita daga cikin hususiyar ta'un ba ta shiga ga wani suna na Allah in ba Allahu ba saboda haka banda tallahi babu wani abu tallahi la'akidan na asnamakum ba ka ce tarrahmani ko tal'azizi ko tarrahimi ba za ka faɗi haka ba amma an ce an je wasu larabawa na cewa tarabbil ka'aba tarabbil ka'aba amma dai sun ce wannan shazun ne wa shazu kuma yurwa wala yuqasu alaihi shi sai dai ka ce an ce amma ba a kiyasi a kansa ba a gina hukunci a kansa eh wa shazu ma'anar kiyasi yankubu yadda shehu abdullahi yake faɗa shine abin da ya bauɗe ma ƙa'ida ya bauɗe ma kiyasi ya bauɗe ma asali to shi ke kira da ashazu to sai ce iza ko hmm? na ne wurin yake iza ta'ajabta iza ta'ajabta idan ka yi mamaki to bila bila shtibahi ba tare da wani rudani wannan kawai ta timimul baiti ne dai da alaƙa da abin da ake tattauna ya kawo shi ne kawai dai don baiti ya cika to shi ne wannan a taƙi ciki sai babul idafati babu mai magana akan abin da ake kira da al-idafa al-idafa me ma'ana al-idafa shine don musmin ilasmin liƙasdi ta'rifihi au taksisihi idan an ce idafa shine raba suna zuwa ga wani suna eh don a mayar da na farkon wato mu'arraf na kira ne yanzu ana son ya fito mu'arraf to shine sai a raba shi zuwa ga wani suna ko kuma ana yin idafa saboda a yi taksisi ga a yi taksisinsa a keɓance shi ga wannan abin da aka raba shi gare shi misali ka ce abdullahi abdullahi to wannan idafa littaksis ba wai abdu ɗin kake son ka kai tarifinsa ba don ka nuna cewa bawa ne ga Allah kawai ba bawan zaidu ba ne ba bawan wani waliyi ba ne ba bawan wani mala'ika ba ne ba bawan wani annabi ba ne a abdullahi to hazihil idafa littakhsis an gane wannan ko? to amma idan ka ce misali gulamu zaidin to wannan tana iya zamowa littarif saboda shi gulam ɗin majhuli ne eh munakkar ne ba san shi ba amma shi zaidu ɗin ma'ruf to suka ce ai gulamu zaidi ai yaro zaidu ne to wannan ka arrafa shi in kuma ya san a'a son ne kake yi ka keɓance shi ga zaidu ɗin ka nuna cewa zaidu ya keɓanta da shi banda amru banda ahmad banda kaza kaza kaza kaza suka ce gulamu zaidin ai makhsusun li zaidin mulkan wannan mallaka ne ga zaidu shi kaɗai to wannan shi ake kira da al'idafa na farko akan kira shi da al-mudafu abin rabawa wanda za a raba na biyu kuma akan kira shi da almudafu ilaihi wanda za a raba wani abu zuwa gare shi saboda haka abdullahi abdu almudaf allahi labdul jalala almudafu ilaihi to a ƙa'ida kaga sunaye na guda biyu ko to in shi almudaf din na kira ne kan raba shi ga ma'arifa to sun zama kamar suna guda sun zama kamar suna guda eh to ka'ida ce sananna duk sanda za ka yi irin wannan abin na idafa akwai hukunci-hukunci guda uku ko kuma zuwa hudu an gani uku sun shafi almudaf shi na farkon abdu kenan shi kuma hukunci ɗaya ya shafi almudafu ilai almudaf duk sunan da za ka yi idafarsa to wajibi ne ka cire masa tanwini ai asluhu abdun ba za ka ce abdu ba in shi kaɗai za ka sai dai ka ce abdun a gabi tanwin to amma lokacin da za ka raba shi sai ka ce mi abdullahi wa annahu lamma kama abdullahi a gaba a ce abdun sannan aka ce Allah ba saboda idafa da tanwini ba sa haɗuwa to wajibi ne duk suna in za ka raba shi yana na kira yana da tanwini to sai ka shafi wannan tanwinin haka nan idan yana da al'alif wallam to sai ka cire ta eh sai ka cire ta yawwa misali in al'abdu ne ko alkitabu ne ko misali kama alkur'ani kaga daga cikin sunayensa akwai alkitab to sai zan kana son ka ce na Allah ne littafin to sai ka cire alif da lam sai ka ce kitabullahi ba za ka ce alkitabullahi ba laraba ba sa faɗa haka wannan wajibi ne ga wanda ya san larabci da ƙa'ida ce amma in kuma ba tanwini gare shi ba an gani a ƙarshensa kenan kila yana da nunu ko nunul jam'i ko nunul tafniya misali jam'i muzakkar salim ne to sai ka shafe nunun ɗin sai ka shafe nunun misali kana son ka ce musulman najeriya to sai ka ce muslimu najeriya kaga asuluhu muslimuna asluhu muslimuna amma tun da za ka yi izafa to wannan nunun sai ka shafe ta haka in tasniya ne shi ma to shi ma dama yana da nunu wadda ta yi iwazi a kan tanwini to ita ma sai ka shafe ta misali sai ka ce gulama zaidi to ya danganta da shi jam'ul muzakkar as-salim ko jam'u tashih da shi almusanna in za ka yi idafarsa to ya danganta daga mahallinsa na li'irabi shi jam'u muzakkar salim in yana fi mahallin raf'in to wawun za ka sa muslimu sai ka sa wawun sai ka shafe nuna in ya zo fi mahalli nasbin au fi mahalli jarrin sai ka sa ya'un ra'aitu muslimi Najeriya sallamtu ala muslimi Najeriya kaka ce muslimu saboda li'annahu ja'a fi mahalli raf'in ay jarrin aw nasbin to haka shi ma musanna haka shi ma qadiyyar take gulama zaidin idza ja'a fi mahalli raf'in sai ka sa mai alif amma idan ya zo fi mahalli nasbin au fi mahalli jarrin to sai ka sa mai ya'un ra'aitu gulamai zaidin sallamtu ala gulamai zaidin ba za ka ce ala gulama zaidin ba eh shi yana daga cikin kuskure sha'i'un da za ka jo suna yawan faɗa raka'atai fajirin aka suna suna ma hausantar da larabcin raka'atai alfajir wannan haza khada'un sai dai raka'atal fajiri da mai asuluhu raka'atani eh tasniya tasniya ne na raka'atun raka'o'i guda biyu da ake yi ba da tulu'il fajiri to sai kana son ka yi idafas to za ka ce raka'atal yawwa ba za ka ce raka'atai eh wasu mako a ba raka'atanil fajiri eh raka'atanil fajiri suka ce ai ban samu yin raka'atanil fajiri ba eh ko ala gafata mala yana da tambaya ban samu yin raka'ata alfajar ba sai da rana ta fito to a fara gyara mai larabci tukuna sai a ce beto ga wanda ake fada eh yawa to sannan sai ka bashi sai ka bashi amsa to wannan kuskure da shayo da aka ji shi hatta ga tullabul ilmi ba sa kiyayewa to wannan duk ya shafi al-mudaf amma shi almudaf ilai hukunci ɗaya yake da shi shine an yi jarra kawai jarra za ka yi masa shi ɗaya abin da za ka yi da ka bai ka huta aga abdullahi abdurrahmani gulamu zaidin aga duka zaidin a yi mai jarra allahi an yi jarra ko to wannan shi ne sha Allahu ta'ala an shayin wa'annan bayanan an dai maimaita ne saboda wanda ya manta a tuna mai eh saboda mutane suna da yawan mantuwa yanzu to ka gani lokacin da aka zo cikin a tsofatul wardiya don an yi bayani wa yi huzafu tanwinu wan nunani ma yudafu wa yujarru sani to sai malam ya ce waƙat haƙiƙa yu jarru ana yin jarra ga alismu kaka ce al'ismu hamzatul wasle ce waƙad yu jarru lismu haƙiƙa ana yin jarra ga suna wata nuskan kuma ana rubuta waƙad ya jirru lismu ya amma dai yu jarru ya yi ana yin jarra ga suna bil idafati idan an yi idafa eh yana nufi almudafu ilaihi duk sanda aka yi idafa to wajibi ne sina'atan shi almudafu ilaihi a yi masa jarra ka ƙaulihim kamar zancensu daru abi ƙuhafa gidan baban ƙuhafa abu ƙuhafa sunan mahaifin sayyidina abubakar ne to sai kai idafa ka ce gidansa gidansa sai kan raba gidan zuwa gare shi kaga kayi idafa ko kayi idafa to anan malamai sun kasu kashi uku shi al-mudaf ilaihi ba an ce mai jarra ba to me ya zama masa sanadiyar yin jarra me amil din wasu suka ce almudaf shi ne masa jarra wa haza ra'ayu sibawai eh shi sibawai fatawarsa kenan cewa in ka ce abdullahi to lahi din nan abdu ya kawo ta wasu kuma suka saba masa suka ce a'a ba shi ne ya jarra ba suka ce harfu jarrin muƙaddar eh wai za a ƙaddar harafin jarra eh abdullahi ai abdullillahi saboda haka za ka ce abdu mudafin ilaihi ko mudafin allahi ismun majrurun ko bilamin ko bi harfi jarin muqaddar taqdiruhu kaza in lamun ne kace lamun in menene ka to hadha ra'ayu bin malikin mai alfiya shi kuma ra'ayinsa kenan su kuma suka ce a'a abin da ya jarra shine idafat eh aikin saboda in ka zo sai ka ce mudafun ilaihi majrurun bil idafati ba bil mudafi ba ya danganta daga mazhabar da ka kama in ka zo rabi sai ka bambanci eh ko ba gaba ne to kaga anan sai mu ce daru ko yawwa khabarun ne limubtada'in mahzufin taqdiruhu hadha wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف أبي سمت مضاف إليه مجرور على رأي سيبويه بالمضاف وعلى رأي بن مالك مجرور بحرف جر مقدر تقديره لي وعلى رأي غيرهما سيكتمي مجرور بالإضافة وكما إنك زوك هنا شاكن مجرور بالمضاف أو بحرف جر مقدر أو بالإضافة وكذا دم مذهب بينك kaga shi mai saurare ya rage da shi eh ka gama mai ka gama masa ko to zi to wannan shine wa huwa mudafun aidan وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه قحافة شما مضاف إليه إليه أيضا كو وهو مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف أصله abi kuhafata e, wasu kina li daruratul wazni shi yasa aka cewa abi kuhafa ba za ka ce abi kuhafata ba kai haka sai baitin ya lalace to wannan shine ya sun ƙarin bayani yana iya samun ham'ul hawame fi sharhi jam'il jawame na al'imamu suyuti ko ka samu sharhul ushimuni da ya yi a kan alfiya da sauran dai littattafai na nahawu to za ka samu ƙarin bayani a kai fataratan to ita wannan idafa ɗin wani lokaci ta'ti bi ma'anar lami akan ga ta zo da ma'anar da ma'anar mi lamun eh ma'ana kenan shi ibnu malik rahimahullahu ta'ala da ya ce a kaddara harafin jarra wanda shi ne amil akan almudaf ilaihi yawwa kinan illamun ne a imma in idafa din da ma'anar lamun ce to sai ka kaddara lamun sai kawo ma misali na hau a ta abdu abi tammami bawan nan na abu tammam ɗaya daga cikin mawaƙa ya zo to kaga asuluhu a ta abdun li'abi tamam yawwa to kaga idafa abdu anan zuwa ga abi kaga da ma'anar lamun kenan ko yawwa ta zo da ma'anar lamun irin ta ce abdullahi yawwa ai abdun lillah ko gulamu zaidin ko ai gulamun li zaid to wannan shi ne to a ta sai ka ce fi'ilun madin مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها بالحركة هنا عبد فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور لا بالمضاف أو بحرف جر مقدر أه؟ أو بالإضافة أها سيمي أمم أمم yawwa da asluhu abi shine asali eh to tun da ka raba shi zuwa ga yal mutakallim shine sai ka ce abi abi an gane wannan ko yawwa to asluhu abu to lirabinsa dai ya gabata tammam shi ma mudafin ilai wataratan wani lokaci ta'ati idafa takan zo bi ma'ana min takan zo da ma'anar min suka ce wannan musamman in ya zan a shi al-mudaf ba'adun ne min al-mudafi ilai yawwa duk sanda aka yi idafa sai ya zan almudaf sashe ne na almudaf ilaihi wannan idafa takan zo da ma'anar min idza qulta idan ka ce mana zaitin tandu na mai shine mana tandun mai to kaga ma'ana mana min min zaitin ko Mm. mana min zaitin mana wannan tandu ne daga zaiti faƙis zaka to ka yi ƙiyasin na kusa shi ne mana zaitin ko ai zaka kai ka yi ƙiyasi da wancan na nesa shi ne a ta abdu abi tammami wato ka yi ƙiyasinta da duk wata idafa wadda ta zo da ma'anar lamun da shi misalin da ya gabata na ata abdu abi tammami ko daru abi kuhafa waza haka kai kiyasin wannan na kusa da sauran misalan da ban kawo maka ba shine mana zaitin so da haka duk wata idafa kaga ta zo da irin wannan siyaƙin na mana zaitin sai ka kaddara cewa mimun ce ake kaddarawa ko mimun ce ake kaddara ina misali hmm? ko kaka maka ce lahamu bakarin ko hmm? ko saubu khazzin ai saubun min khazzin ko ko kuma min eh eh wani misali eh khatabu hadidin ay hatamun min hadidin ko to wannan shine eh bai kawo tafi ba dama uku ne wani lokaci idafa takan zo da ma'anar fi to sun ce biyarsa bai kawo ta ba wasu sun ce saboda ikitisari dama littafin baya son ya tsawaita da shi yasa ya kawo waɗanda dai kawai suka zamo abin nan mashurai sai kyale tafi to wani lokaci idafa takan zo da ma'ana fi ko ka ƙaulihi ta'ala maliki yaumiddin ko maliki yaumiddin ai malikin fi yawmiddin shine takadirin wurin Eh, Allah mai mulki ne mamallaki ne eh a wani lokaci hmm? yawa ba na nufin mamallakin rana addini ba ko ranar sakayya ba yadda ake fassarawa a abin da ake nufi Allah mai mulki ne a wannan rana saboda nan duniya kai akwai masu mulki ko to can na ake magana sannan ai ba fa'idan ma ka ce mamallakin ranar sakamako don kowa ya sani kowa san lahira ba ta kowa ta ba ta Allah ta ko in kuma wani ya ce tashi ta to shi bayani ya an kai tsara ta sannan wani irin tanadi ya yi a ciki to shi yasa taqdirul aya malikin Allah mamallaki ne sarki ne a ranar gobe kiyama shine ma'anar ayan ba ya mamallakin ranar sakamako ba haka wasu ke fassara to haza lahanun wa qusurun wa jalun to wannan shine saboda ba a san larabci ba haka ka kaulihi ta'ala bal makarun laili ai bal makarun laili makarun fin nahari to shi ne takadirul aya wannan shiryayyen makirci ne aka shirya shi cikin dare ko ko a cikin yini eh to haka dai izafa ta kan zo da ma'ana fi to ya danganta da siyaki kai zaka kalli siyaki tunda an kawo ma misali sai ka auna tunda an baka formuloli ko shi yasa ya ce maka faqis ka kwatanta wa'annan misalai da na kama da sauran wa'anda ban kawo ma ba duk wanda ya kama da ɗan uwansa to sai ka riska inna mimin ne ka ce nan mimin ce inna lamun ne ka ce na lamun ce in kuma nafi ne da bai ambata ba to sai ka ce nafi ne yanzu kai ne alƙalin kanka eh zai iya kamar a'a duk sanda an kai idafa ba ta wuce ɗaya daga cikin ma'anonin nan guda uku eh ba inda za a yi idafa kuma a ƙaddara ma'anar wani harafi daga cikin huruful jar in ba uku ɗin nan ba komin ko li ko fi in ka ji wani ya faɗa to wannan jahili ne ya wuce laraba amma dai duka istiqra'i da malamai suka yi sun yi ijma'i kan cewa idafa ba ta wuce harufan nan idafa ba ta zuwa da ma'ana ala ko bi ko ila la ba ta zuwa to amfanin wannan zai taimaka ba kwarai wajen fassara jumlat don kaga masu fassara maliki yaumiddin abin da ya kawo musu wannan ishkalin shine rashin sanin mina na ake kaddara a wurin don kaga a mazhabar ibn malik in ka zo li'irabi na maliki yaumiddin to sai ka kaddara fi dole to kuma a ka'ida su malaman nahawu da malaman balaga sun ce almuqaddaru kalma zukuri duk sanda ka ji an ce a kaddara kaza ko takadirin kaza to daidai yake da abin da aka ambata kai usulubi ne tsarin zance ne nasu su larabawa shi yasa an ka ɓoye shi saboda wani dalili ko wata hikima ko wata fa'ida to kaga in ka san harafin da za a kaddara to wannan zai taimaka maka sai ka fassara wannan jimla ɗin ba ba haka ba in ba haka ba sai ka ce misali khatamu hadidin sai ka ce mi eh sai ka bashi wata ma'ana ta daban madadin ka ce zobe daga bakin karfe sai ka ce zobe zobe na bakin karfe kaga sai ka bata ma'anar lamun kuma ba ita ake nufi ba anan ko kuma zobe a cikin karfe da yana iya yi ba zobe cikin karfe kaga ba shi ake nufi ba eh to wannan shine ne to sanin wa'annan abubuwa yana da matukar muhimmanci shi yasa wanda ya ce ma zaka gane qur'ani ai ba nahwu ba sarku ba balaga to yana cin amana kai Mm. yana yiwa shi bai sani ba bai son kai ka sani ka wuce shi da akwai waɗanda ke haka bai san karatu ba sai shi nuna ma ai wannan abun bai da fa'ida saboda yana jin tsoron kai in ka sani gobe kai mai gyara to sai ya da kusar da kai sai bari ya yi makon demin din abin gaba ɗaya sai ce maka ai wannan wahala ce ko Allah ya sauwaka nan za mu kwana insha Allahu insha Allahu ta'ala wani sati sai mu tashi shi ma dai wani babi wanda ke da alaka da wannan al'asma'u allati tajurru eh da'iman dama ita idafa abin da ya rage mu faɗa za mu yi faɗansa kuma in mun dawo muna iya maimaitawa su wa'annan da suka gabata an gane to idafat ja'iza ce kana da damar ka yi kana da damar me faƙi yawwa abdullahi kana da damar ka ce abdun lillahi na fatar an gane ya halatta to akwai wasu kalmomi su dole ne ka raba su ba ka da mahita to suna za a karanta a babi na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته